بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله مدوكي ليسر أدور مؤمن يمسين لتنين شاء قوة الرجب شكرة 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 18 ga watan uku a shekara ta 2019 lissafin miladiya darasin mu na 83 a karatun littafin fadlul islam tare da sharhin sa a makon da ya gabata malam ya fara mana bayani akan a cikin siyakin abin da ke bayyana mana dangane da bambanci in akwai shi tsakanin al'islam iman sai shigo cikin abin da ya shafi a ziyada wa nuqsan cewa malamai sun tattauna shin musulunci haka yake shi ma kamar imani ya zidu wa yankusu wani imani yana raguwa imani yana ƙaruwa to shin haka musulunci shi ma haka yake na san mun fara zancen ya ce malamai sun saba amma mafi yawan malaman sunna suna kan cewa musulunci shi ma kamar imani yake ana siffanta shi da ziyada ana siffanta shi da nuqsan to sai kawo mana dalilan hakan me yake sa a ce musulunci shi ma yazidu wa yanqus ita al'amrul awwal abin da ya shafi haƙiƙatul istislami shi kansa miƙa wuya ɗin mutane sun bambanta a cikinsa yadda wani yake miƙa wuya a tauhidi da sauran abubuwa na aƙida ya jawo ya aikata abin da aka umarce shi ba tare da notsewa ba tare da wani abu na siffar munafikai ya bayyana a zahiri a zuciyarsa ba ta yadda ba a zuciyar ta miƙa wuya salim alim ba tare da wani rikici ba to mutane sun bambanta ba matakin su ɗaya ba irin wannan to tunda ko mutane sun bambanta kuma mun san al-islamu shine al-istislamu lillahi ta'ala bitawhid wal inqiyadu lahu bitta'ati ko wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi wannan shine ta'rifin musulunci to in ko haka ne shi kansa al-istislamu mutane ba matakinsu ɗaya a cikinsa ba akwai waɗanda sun istislami sun saki sun miƙa wuya ba tare da wani rikici ba akwai kuma waɗanda sai an musu wani wa'azi sannan su ɗan saki akwai wanda ko an musu wa'azin za su yi abin da ya haka amma zuciyarsu ba ba ta kan yaƙini irin yadda wasu suke kan yaƙini to tunda ko wannan matakin shi ma akwai bambanci to kenan za a iya cewa al'islamu shi ma ya tafawatu nasu fihi idan al'islamu ya zidu wa yankusu. An gane wannan magana farko da ya ambata. To za mu tashi inda yake cewa sun mastislamu man taraka hu faqad qassara amma ba laifi a faro daga inda yake cewa al'amrul awwal din. Bismillah. وأكثر أهل السنة نعم هو ما بايك سمح وأكثر أهل السنة والجماعة نعم Yeah. ثم استسلام في تحقيق الاستسلام في نفسه
إسلامه لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد بله بطاعة عظيم والنصر الآخر بالقلب وهكذا بل أشهد المعين تارة يأتيه وتارة ينصف بين إسلامه ونصف انقياده لله جل وعلا بالطاعة مع تحقيقه بما يسير به مسلم طيب wannan mabhasi kamar da na ambata mana wancan karan mabhasi ne mai muhimmanci tare da cewa matsala ce mai dan zurfi a babin tauhidi amma fa ba wani zurfi mai yawa ba insha Allah fahimtar ta mai sauki ne ba zai ja lokaci mai tsawo ba kuma zuwa dai gwargwadon inda muka tsaya makon da ya gabata ina karan an fahimci iya inda muka yi bayani dori kawai za a yi a kai amma dan a ƙara ganewa ba laifi mu ɗauko daga farko ya ce mafi yawan ahlus sunna a suna kan cewa annal islama cewa musulunci mislul iman wannan mubtada ne da khabar mislu shine khabar cewa kamar yadda imani ma'ana kamar imani yake yusafu bi ziyadati wal nuqsan ana siffanta shi da cewa yazidu wa yanqusu yana karuwa yana raguwa a wadhalika li umur wannan kuwa dalilin haka abubuwa zai ambata a ya lissafa su na farko al'amru al-awwal anna haqiqatal istislami yatafawatu an-nasu fiha to shi kansa abin da ake ce mai istislami wanda shine ko ita ce kalmar farko a bayanin me ake nufi da al-islam shine al-istislamu lillahi ta'ala bitauhidi ko wannan kalmar ita kanta ai mutane ba matakin su ɗaya ba a kanta haka ne sai ne zai kawo mana sai ce wal istislamu shi wannan istislami din sammata istislamun wajibun lillahi jalla wa ala akwai istislamun da yake wajibi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi wannan ta bangaren tauhidi tauhidi babu wani abu nasa da za a ce ba wajibi ba ne duk abin da yake tauhidi ne to wajibi ne a yi shi ga Allah shi kaɗai babu wani wuri da aka ce akwai tauhidi wajibi akwai tauhidi mustahabbi wanda zai zama idan mutum ya bar wani abu nasa za a ce ya yi makaruhi duk abin da ke tauhidi ne to in an bar shi me aka yi ko dai ya zama an yi shirka babba ko ya zama an yi shirka ƙarama in an yi shirka babba to an fita daga musulunci in an yi shirka karama an yi babban zunubi an fahimci abu yau an aikata shirka karama ba a fita daga musulunci ba amma an yi babban laifi to kun ga ashe kenan tauhidi baki ɗayansa wajibi dole ne ya zama mutane matakin su ɗaya akan tauhidi kun gane wannan dole ne mutane ya zama matakinsu ɗaya ne wajen tauhidi ba za a ce tauhidin wani ya fi na wani ba a ce in an ce tauhidi nan ku gane ana nufin a'malu al'amalu alqalbiyya wa amalu jawarihi da mutum zai miƙa su zuwa ga Allah wajibi ne sai mutum ya yi komai nasa domin Allah sannan Allah ya ba shi lada ko don haka nan ba za ka ce wani babban malami salihi wali shi kaɗai ne zai yi cikakken tauhidi kai kuma an baka dama kai ƙaramin tauhidi ba an fahimci abin da nufi nan wajibi ne kowa ya yi tauhidi illa girman abun a zuciya to a nan ne ake samun bambanci amma zamansa wajibi akan kowa to tilas ne kowa ya yi irin abin da kowa yake ai an fahimci wannan me ake nufi to sai ce wa hadal wajibu ka gani wannan wajibin man tarakahu yakfuru duk wanda ya bar wannan to ya kafirta ba zancen cewa ai sai manya ne kawai suke yi ƙanana an ba su dama su yi saɓanin haka a'a duk mutumin da yake musulmi wajibi ya zama ya yarda da la ilaha illallah ba zai bauta wa kuma kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala fala yadkhulu fi dini aslan idan mutum ya bar wannan tauhidin to bai shiga musulunci ba gaba ɗaya ma'ana in da ba musulmi bane to bai shiga musulunci ba aw yakhruju min ad-din in kuma musulmi ne to in ya bar wannan tauhidin wajibi to ya zama me ya fita daga addini an fahimci wannan kamar yana ce mana istislami lillahi ta'ala bitauhidi wannan wajibi ne babu tafawuci a cikinsa ta ɓangaren aikinka da aka wajabta ma ba ta ɓangaren girman abun a zuciyarka ba ta ɓangaren girman abun a zuciya wannan ana bambanta domin irin yadda sahabbai suka ɗauki tauhidi yadda annaba annabi sallallahu alaihi wasallam yadda tauhidi yake a zuciyar ba lalle da haka yake a zuciyar mu ba an fahimta amma wajen aikin cewa wajibi ne ayyukanka na ibada kar ka miƙa su ga kowa sai Allah to wannan wajibi ne kowa dole ne in ko ya miƙa wa wani ko gunki ko wata bishiya ko wani mutum yayi ibada gare shi to yayi me in da ba musulmi ba ne to ba zai shiga addini ba in kuma musulmi ne ya fita daga addini wannan idan tauhidin a nan ko in ce shirkar da mutum ya aikata in babba ce ai mun yi wannan tafsilin makon da ya gabata in karama ce fa faman tarakahu qad la yakfuru in karamar shirka ce wanda ya bar tauhidi a bangaren abin da ya shafi karamar shirka to ba a ce masa kafir amma dai mene ne ya yi babban laifi wanda ya fi kaba'iran zunubai girma. Ai, mun san wannan, shirka ƙarama hatsarinta ya fi zina, ya fi luwatsi, ya fi sata, ya fi duk wani zunubi da kuke tsammani. A ina ke samun shirka ƙarama? Hmm? Duk da malamai suna cewa mataki mataki ne shi wannan, yawwa, kamar ariya. riyar da mutum zai yi hasarar aikinsa to girmansa ya fi zunubai in mutum yana ganin wannan ai zai girmama abin ya ji tsoro to Allah ya tsare mu to sai ce wa samma istislamu akwai kuma wani istislamin miƙa wuya din wanda man tarakahu wanda ya bar shi ma'ana bai miƙa wuyan yadda ya kamata ba faqad qassara to ya taƙaita ya gaza wa aznaba kuma yayi zunubi وهذا to wannan ya tafawatun nasu fi shine wanda mutane ba mataki ɗaya suke ba amma wancan wajibi ne mutane su zama a mataki ɗaya ta ɓangaren aikin da zai fita daga gare su sai ce tafawatun nasu mutane suna bambanta wani ya fi wani shine ma'anan ya tafawatu ya tafawatu nasu wani ya fi wani a cikin mutane fi tahqiqil istislami fi nafsihi wajen tabbatar da shi kansa miƙa wuya ɗin mutane ba matsayinsu ɗaya ba ga misali sai ce fa hadha istislamuhu lillahi jalla wa ala bi tauhid wa iyadihi lahu bi ta'ati azim fa hadha zaka ga ga wani mutum istislamuhu lillahi jalla wa ala bi tauhid miƙa wuyan da yake ga Allah ta bangaren tauhidi wa iyaduhu lahu bi ta'ati da miƙa wuya da yake jawuwa zuwa ga Allah ta hanyar da'a a gare shi wannan azimun abu ne babba nasa yana da girma tauhidinsa mai girma ne hakanan kuma jawuwarsa zuwa ga da'a ita ma mai girma ce wa zaka al-akharu can kuma ga wani mutum daban aqallu shi nasa ba azimun bane ma'ana yayi kasa da wannan wancan ana fahimta sai ce wa hakaza hakanan abin da yake yadda girman tauhidin yake a zuciyar wani ba haka girmansa yake a zuciyar wani ba bal yake kai ba wai wannan kawai ba hatta fil muayyan ayyanannen mutum mutum wane ayyananne taratan yazidu wani lokaci za ga tauhidin nasa da istislamun nasa yana karuwa wa taratan yanqusu nau'u istislamihi irin miƙa wuyan da yake yi na wani daban da na wani na wani daban da na wani yanzu ko kamar yadda muka ba da misali sau da yawa ba dama ka haɗa irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wajibai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ya ɗauke su a ce mu ma abin haka yake a zuciyarmu ai ba haka muke ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabbansa ba su ba ma tabi'ai na sahabbai ba su ba ma ƙasa da su in kana ji labarin wasu yadda imani yake a zuciyarsu da yadda suke ɗaukar ayyukan musulunci da sallama wa Allah komai na addini ba irin zamaninmu mutane fal da kokonto wani duk abin da za a gaya masa ba zai yarda ba sai an gwada a kansa ya sha wuya sannan ya dawo yarda kuma haka da yawan haka ake mutane yanzu za ka yi masa misalin kai masa wa'azin kai masa nasiha sai sai eh to mun yi su ku da in kai musu nasiha kai musu wa'azi take suke bari a lokacin sun daina abin da suke yi jiya muke ba da labarin Burai ibn al-Husayn lokacin da aka dawo daga sariyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su Yaman da shi da Khalid ibn al-Walid da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in lokacin da suka dawo sakamakon wani abu da Aliyu yayi an raba ganima an raba ta kumusi a cikin kumusin da zai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake shine kumusin an san kumusi ganima an tara ta a raba gida nawa gida biyar kashi hudu na wanda suka halarci yaki kashi ɗaya lillahi wali rasulihi ko waliyatama wa zawul qurba waliyatama wal masakin wa bin sabil yadda Allah mun ke faɗa a suratul hashr to wannan kashin sai aka mika wa Aliyu a matsayin sa na jagoran yaki kafin ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rabo a ciki akwai dukiyoyi akwai dabbobi akwai kamummun yaki ribatattu mazansu da matansu tunda bayi ne sayyidina aliyu ya yi amfani da ɗaya daga cikin matan tunda ya halatta gare shi yana da rabo a ciki a matsayin zaul qurba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zalunci ne ba Khalid ibn Walid da Buraida ibn al-Husayn ba su ji daɗi ba suka rubuta takarda a ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da Aliyu Buraida ya zo da bakin da kansa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga hajjatul wada yana zabir kub shine ya gaya masa cewa ga abin da Aliyu yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi to kai me a zuciyarka dangane da Aliyu ka ji haushinsa yace i na ji ya rasulullah kace kun san su ba sa munafi sai yace to wajibi ka so Aliyu juya ƙiyayyen nan ƙin jin haushinsa da kake ji juya shi ya zama soyayya take a lokacin burai da ya juya abin da yake ji a zuciyarsa dangane da aliyu ya mai da shi soyayya saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda na zama abin jibintarsa abin sansa abin ƙaunarsa to wajibi aliyu ma ya zama abin sansa abin ƙaunarsa abin jikinsa za ka tilas ne mutum ya so aliyu bin abi talib radiyallahu ta'ala an bai sanin wannan kuma abin da ake nufi da maula kenan a nan soyayya da ƙauna ba shugabanci ake nufi ta khalifanci kamar da shi a suke ɗauka suke kafa hujja da wannan hadisi an fahimci abin to abin da darasin da ke cikin wannan kissa da na mimita yanzu ita ce ne yanzu nan aka gaya masa ya so aliyu yanzu nan ya juya duk haushin da yake ji ya canza shi ya koma soyayya wanne irin misali kake so irin wannan na istislami na miƙa wuya ana gaya maka abu kawai sai aiki to wannan shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu matsayin su wallahi ba matsayi ɗaya suke da irin waɗannan mutanen mu ne yanzu yanzu zance nawa za a gaya maka wasu ayoyin ma kai ma ka haddace amma in ka aikata wani abu an gaya maka sai sai to an ji din sannan kuma ba zai canza ba wani a gaya masa ma ba zai karba ba amma su wannan ana gaya musu yanzu nan sun canza kuma sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko musamman abin da yake da alaka da gaba da jin haushin wani yanzu wane ne ransa zuciyarsa tana ta farfasa zaka je ka gaya masa ba zancen abin da ba umarni ma a ce ka bashi umarni dama zai ce kai waye zaka ma bashi umarni ai sai ka dade kana lallami sai ce to zai duba ya gani ko zai sauko Allah ya kyauta haka wallahi istislami da bambanci sosai mutane suna bambanta a cikinsa ba irin yadda sahabbai suke miƙa wuya ga Allah da manzon Allah hakika ba haka muke ba sallallahu alaihi wasallam to sai shi wa dhaka al-akhar aqal wa hakaza bal hatta fil muayyan taratan yazid wa taratan yanqus naw'u istislamihi wa naw'u qiyadihi lillah jalla wa ala bi ta'ati irin yadda wani yake jawuwa zuwa ga dan ai ba haka wani yake jawuwa ba yanzu a taru ai mana wa'azi daya wani har ya yi kuka hankalinsa ya tashi yana komawa gida zai fara aiki da abin da aka faɗi wani kuma sai ce sai ya ƙara jin wa'azin wani malamin in an samu mutaba'a da mutaba'a da shawahid ya ji malamai da yawa sun faɗa ra'ayin su kenan to sannan zai ɗauka muna yin wannan ko ba mu har kina ashe matakin ba iri ɗaya bane to sannan yace ma'a tahqiqihi lima yasiru bihi musliman tare da cewa ya aikata yana tabbatar da abin da da shi yake zama musulmi nan ne yake nufi yana nufin ma'a baqa'i aslil islami ma'ahu tare da wanzuwar asalin musulunci tare da shi to amma zaka ga akwai bambanci wajen yadda yake miƙa wuya ga umarnin Allah yadda yake miƙa wuya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in asalin tauhidi mun zama ɗaya ba ma shirka to amma asalin da'a ga Allah da karɓar umarninsa da aiki da su mun bambanta ko ban bambanta ba wani duk wa'azin da zaka yi wallahi zuciyarsa ba ta ke ƙasa shi mamaki ma yake in ya ga wani yana kuka shi wani kuma kukan me ake yi mamaki yake saboda zuciyarsa kaikasashiya ce ko abin tausayi aka a gabansa baya motsawa akwai irin wannan mutanen ko babu su kuma ana gaya masa abu kaza Allah ya ce abu kaza wajibi ne kaga bai damu da ya zo sallah da ya yi ta da wuri ya yi ta akan lokaci ya rika tahashi na haramun ba ruwansa a ce haram kaga wani yana cewa shi haram din ma yake nema wai ina take duk ana samu wannan kaga zaka hada irin imanin da ke zuciyarsa duk da cewa musulmi ne to amma ai ba za ka hada imaninsa da musuluncinsa da musuluncin manya-manyan mutane bayan Allah salihan bayi ba haka ne ko baka ba wannan shi ma ne yake so mu fahimta cewa kamar yadda imani yazidu wa yanqusu to haka nan shi ma islam din ba kowa ne yake sakarwa Allah abin da ya umarce shi da shi da wuri ba wani sai an dade ana ja da shi sannan sai saki imani da abubuwan da Allah ya ce mai imani da su ai da yawa daga ga mutane za ga ba sa yadda da gaggawa dan a aya dai sai ka ji wani lokacin ma an faɗi cewa Allah maɗauki a cikin alkur'ani ya faɗi ya yi wata magana akwai wata aya a ƙur'ani Allah ya ce kaza na taɓa jin wani sai ce to ai aya ɗaya ce ma kawai ta faɗi wannan ɗin ai aya ɗaya ce ma kawai ta faɗi wannan zancen shi ba to aya nawa kake so aya nawa ce ta isa ka yadda da Allah ɗaya ne yanzu Allah sau ɗaya a cikin alkur'ani aka ce wa ilahukum ilahun wahid ko da iya wannan aka faɗa za ka yi shirka ko ka sai ka jira ta taru sun zama ilahukum ilahun wahid an yi qul huwallahu ahad an yi kaza an tattaru da yawa sannan za ka yadda Allah ɗaya ne shi kaɗai za a bauta kaga wannan girman imani da islam ɗin da ke zuciyarsa bai kai girman imani da islam ɗin da ke zuciyar wanda ya fi shi daraja da saurin jawuwa zuwa ga umarnin Allah da umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan lamari na farko kenan a cikin al-istislam wal amru al amru thani lamari na biyu alladhi min ajlihi qalu wannan lamarin wanda shine a sababin sa ma malamai suka ce innal islama yazidu wa yanqusu cewa musulunci yana karuwa yana raguwa shi ne me wanne lamari ne wannan annal islama shi ne cewa musulunci fussira bishahadataini an fassara ma'anarsa da cewa shi ne ashahadatani شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله وبالأركان العملية كالكما دا ركنين أيكي سنمي صلى da zakka da azumi da haji waɗannan ai aiki ne ko sallah aikin gaɓuɓɓa ne zakka aikin dukiya ce azumi aikin jiki ne na gaɓuɓɓa ne hajji ya haɗa jiki da dukiya haka ne ko ba ka ba shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah shi kuma aikin me na zuciya ne to da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al-islam me yace ya fassara shi da shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dai kenan sai ce me wa iqamu sala wa ita'iz zaka wa sawm ramadan wa hajj al-bait liman istata'a ilayhi sabila kaga an fassara al-islam da waɗannan abubuwa guda nawa guda biyar sai ce wa shahadatu anna muhammadan rasulullah shahadatu anna muhammadan rasulullah ita kuma فسرت أيضا إتما أن فسرت بأن مقتضاها لتوا أبن تكي نفي تكي هكو تاوى شنمي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر أن فسر, فسر شهادة أن محمد رسول الله شيني أي داء من زن الله صلى الله عليه وسلم تكين أمر ننسى إن يتي كي تشيني كاية دد شي منزوني وتصديقه فيما أخبره da kuma gaskata shi cikin labaransa in ya ba da labari akwai ƙiyama akwai mizani akwai haudi akwai azabar kabari akwai ni'imar kabari to ka gaskata wajtinabu ma an hunaha wa zaja sannan kuma da nisantar abin da ya yi hani a kansa ya tsawatar na uku kenan sai ce wa Allah yu'badallahu illa bima shara da kuma cewa kar a bauta wa Allah da komai sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta kun ga wannan shine ma'anar shahadatu anna muhammadan rasulullah to sai ce wa salafatun min hadhihi uku daga cikin waɗannan abubuwan kafin mu gona fassarar al-islam da aka fassara shi da mai abubuwa biyar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ɗaya ke sannan sallah da zakka da azumi da haji wannan ya nuna maka cewa abin da ake nufi da al-islam bai tsaya ga aikin zuciya kawai ka ce ka yadda da abu kaza ba ka yadda da Allah shi ɗaya ne ka yadda da shi kaɗai cancanta a bauta masa ba iya nan ya tsaya ba wajibi ne kafin ka zama musulmi sai ka yi waɗannan ayyukan za ka dole ka zama kana sallah dole ka bada zakka in kana da dukiyar da ta kai nisabi dole ka yi azumin watan ramadana kana da iko da lafiya dole kuma ka je aikin haji kana da lafiya kana da guzuri kana da ƙarfin da zaka an fahimci wannan abuwa to kun ga ashe kenan tunda ayyukan nan da suka rarrabu suka gutsutsuru su ne musulunci ashe ba zai yiwu ba ashe musulunci yadda yake a zuciyar mutum ɗaya haka yake a zuciyoyin mutane baki ɗaya a'a akwai tafawuci yadda wani yake sallah ba haka wani yake sallah ba yadda wani yake azumi ba haka wani yake azumi ba yadda wani ya kokarin zuwa haji da yadda ya dage wajen bautar Allah da roƙon Allah da yin abubuwan da ake a aikin hajin da zuciya ɗaya tsayuwa wurin arfa natsuwa wurin ta da duk ba da haƙoƙi ba haka wani yake yi ba ashe kenan ga al-islam mun bambanta a ayyukansa ashe kenan al-islamu yazidu wa yanqus shine darasin mu ai kun gane ta nan to mu zo kuma shahadatu anna muhammadan rasulullah shine nan sai ba mu wannan misali sai ce wa thalathatun min hadhihi abubuwa uku a cikin wannan fassarar ta shahadatu anna muhammadan rasulullah ai kowa ya haddace wannan guda hudu ina jin kowa ya iya yanzu ta'atuhu fi ma amara ko wa mene tasdiquhu fi ma akhbara واجتناب ما عنه نهى وزجر سنكما وألا يؤبد الله إلا بما شاء لا لا كدوري كهدش wannan shine ma'anar shahadatu anna muhammadan rasulullah ai da kunya a ce ma'anar shahadatu anna muhammadan rasulullah duk ba mu sani ba shi muna haddace abubuwan duniya da yawa ya kamata ka san wannan me ake nufi to waɗannan abubuwa uku cikin waɗannan wahiya ta'atul amri wato wannan ta'atuhu fi ma amara wajtinabu nahyi wannan wajtinabu ma naha anhu wa zaja wa an la yu'bada Allahu illa bima shara kun ga wadannan abubuwan guda uku sai yace ya tafawatu nasu fiha mutane suna bambanta a cikin su domin in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ai abu kaza ba lalle ne yadda wani yayi haka wani zai take ba wani zai dan jinkiri wani kuma zai yi yanzu nan wani zai yi zuciyarsa kalau wani kuma ba zai yi haka ba kamar munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce su kawo hukunci gun manzon Allah sun ce ba sa so su ba shi suke so su kawo hukunci wurin sa ba to sai ce fa hadha yakunu akmala tahqiqan li muqtaba ash-shahadati min dalika bi muqtaba tahqiqihi li dalika sai ce to wannan wanda imaninsu dangane da abin da ya shafi da'a ga umarnin manzon Allah sun da nisantar abin da ya hana da kuma kasancewar ba zai bid'a ba ya tsaya iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi shi zai addini da shi sai ce to yakunu akmala tahqiqan li muqtada shahada wanda ya tsaya ga wannan to yafi kammala yafi kamala wajen tabbatar da wannan shahada min zaka fiye da wancan بمقتضى تحقيقه لذلك غرغدن شيما abinda yadda aikin sa yake hukuntawa ma'ana yadda wani yake yi dai ba haka wani yake yi ba ashe kenan akwai tafawuci in ku akwai tafawuci to ashe kenan al-islamu wanda an fassara shi da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah to yaddar mu da shahadatu anna muhammadur rasulullah ita ma ba daraja ɗaya bace domin ba kowa a cikinmu daga an ba shi umarni cewa ga manzon Allah sana abin da yace yake aikatawa ba daga an masa nasiha cewa annabi sana ya haramta kaza yake dainawa ba daga an ce ya tsaya sunna kawai kada ya kirkiri wani abu ya bautawa Allah da shi ya hakuri da iya abin da manzon Allah sana ya zo da shi ba kowa ke miƙa wuya nan da nan ba ashe kenan mutane sun bambanta tunda mutane sun bambanta a ce wannan islam din yazidu wa yanqus wannan kima an fahimce shi sai ce bal hatta nafsu tasdiq kai har ɗayan ma da ban gaya muku da na ce muku abubuwa uku ba na cire ɗaya ba wanne ne ɗayan tasdiquhu fi ma akhbar ai shine aka cire domin in ka ɗauki fassarar al-islam yadda asha'ira suka ɗauka da sauran murji'a su suna ɗaukar ko imani ko islam ɗin cewa mujarradu tasdiqi shi ake nema kawai mutum ka gaskata gaskatawa ita kadai ka ce eh na yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wuri kaza ya wadatar kun ga wannan kuma mujarradu menene aikin zuci ne to shine nan malam yake cewa kuma ya dauko ne daga malam ibnu taymiya kamar da ya ambata a cikin sharhu a hadithu jibril cikin mujalladi na bakwai na majmu'ul fatawa yana ambata cewa in ma kun mun tsaya mun sallama muku cewa tasdiqin nan shi ake nufi da imani to ai tasdiqin ba mutane mutane ba matakin su ɗaya ba a tasdiqi yadda wani yake yake gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka wani yake gaskata shi ba ko mu koma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai kyakkyawan misali na san kowa daga cikin ko ya san shi ya haddace me asalin sunan abubakar ake ce masa as-siddiq kowa san sababin me sababin sanya masa as-siddiq a kissar isra'i da mi'raji ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka tun kafin a hijira ne yayi tafiya zuwa baitul maqdis a falastin tafiyar da a al'adance tsawonta ya kai wata ɗaya ko biyu ko da ƙari in za a tafi da raƙumi a je a dawo amma a dare ɗaya ce ya je ya dawo ba ma iya nan ba har an je sama da shi sama ta bakwai an dawo duk a wannan an yi isra'i shine tafiyar dare a nan duniya mi'raji kuma sama da aka yi da shi zuwa saman bakwai wani shine bambancin abubuwan biyu to da safe sai yake ba da labari ai gashi ya je baitul maqdis shine kafiran maka suka zo suke tambayar sa to saboda ma tabbatar musu da mu'ujizar sai yake siffanta musu kofofin masallacin baitul maqdis na falastin akwai kofa wuri kaza akwai kofa wuri kaza akwai kofa wuri kaza bal ya ba su labarin mutanen maka da ya haɗu da su a hanya cewa wane da wane sun fito a ayari kaza watan su ɗaya ko satin su nawa da fitowa daga makka suna nan sun kusa masu dawowa kuma sun baro falastin suna nan suna wuri kaza za su dawo duk ya gaya mutanen makka to a lokacin sai na abubakar baya ne mutanen maka kafirai suka je suka samu abubakar suke gaya masa ka ji wancan abokin naka suna nufin muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ya ce ya je baitul maqdis har yayi kaza yayi kaza yayi kaza shine sai abubakar farkon abin da ya tambaye su sai ce ya gaya muku cewa ya je suka ce i ya gaya mana yace to ni na yadda shi abin da ya nema ba maganar ya tabbatar da abin ba a'a in dai abin ya fito daga bakin manzon Allah ya ce ya je to Abubakar ya gama yadda tun bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa wani shi cancanta masa sunan as-siddiq saboda yawan gaskatawarsa to dan Allah kai gaskatawarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umarninsa da hadisansa irin wannan ne yanzu kana kana karanta wani hadisin ma an ce kaza sai da an tafi ana neman wani malami da Allah binciko mana ko akwai wani hadisin da ya dan saba wani saboda ba ka so wannan din ka miƙa masa wuya da gaggawa ko ba haka muke bane mune wa abin zaɓe abin da ya mana daidai da son zuciya mu ɗauka abin da ya saba kuma mu je muna ta neman fatawa shi yasa ka ji ana an karkasa malamai zuwa kashi kashi akwai mai dan sauki sauki akwai mai dan zafi zafi in ya ji fatawa akan wani abu sai ya ce da Allah a dan binciko wani malamin ko zai ce wani abu shi ko ba shine mai karatun ba da kuma kamata yayi kamar da malam ina cewa malam Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar da cikin manhajinsa ina cewa ka biyo mutum fatawa gurgudan tsantseninka gurgudan abin da kai ka yarda da shi zaka haɗu da Allah inda kai ne za a yi wa tambayar ran kiyama me zaka ce to ka tashi bada fatawa ka faɗi abin da ka amince da shi shine gaskiya ko da wani zai bada sabanin haka amma kuma bisa dalili ba bisa son zuciya ba ban da son zuciya musulunci ba an kawo maka wani abu addini ne da sai ka zaɓi abin da ka ga dama kai ba a'a ka yarda da shi baki ɗaya wannan shine istislami lillahi ta'ala ka miƙa wa Allah komai da komai ka miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah dai ya sa ko da ba mu irin nasun ba su waɗancan magabata mu kamanta to shine ma yake cewa hatta nafsu tasdiq kai har shi tasdiqi din shi kansa gaskatawa lin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd an-nas yakunu a'zama tasdiqan min ba'd al-akhar ko wasu sun fi wasu kamar da muka bada misali da sayyidina abubakar irin waɗannan kuma suna nan da yawa halin mutum ya juya daga kiyayya zuwa soyayya kamar da ma da wannan misali na buraida duba amr ibn al-as radiyallahu anhu yana ba da labari haka hindu matar abu sufyan mahaifiyar muawiya amr ibn as yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an yi zamanin da babu dan adam din da na tsani in ga fuskar sa irin taka amma yanzu lokaci tun daga ran da na musulunta ina musulunta abin ya juya babu wata fuska da nake sha'awar inganta irin fuskar har yake cewa wallahi tun daga ran da ya musulunta baya iya cika kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kallon sa gaba ɗaya har ya gane shi yace da bai san shi da ba kafin musulunci da in ya gan shi wata ran ba zai gane shi ba saboda kunyar da yake ji ba zai iya kura masa ido ba ba wai zancen sa hada ido ba a'a ya ta kallon kafarsa ya kalli fuskarsa ya kalli jikin ya kalli yadda gashin yake ce ba zai iya ba saboda yadda yake girmama shi amma yan watanni kafin ya musulunta ko kwanaki da za a bashi dama ya kashe shi zai kashe shi menene ya juya shi wannan istislam juyawar karɓar kan bada misalai cikin abin da ya shafi rayuwarmu su nake mu gyara ba ku kaɗai ba har da ni yadda za a ce ka yadda musuluncin nan shi ke hukunci a kanka shi ne ka zama musulmi idan kai ne kake hukunci a kan musulunci kai ne mai zaɓar abin da za ka yi a cikinsa sai abin da ka ga dama ka yi to baka zama musulmin bai da ya kamata don ma'anar musulmin shine wanda ya haka da wuyansa sai da aka yi da shi in ku haka ne a ce kai mai bin dokoki ne ba kai ne mai cewa abu kaza a dokokin nan bai dace ba doka in dai ya tabbata Allah ne ya faɗa kaga ba za ka ce kafi Allah sanin abin da ya dace ba ya tabbata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya tsara ya rubu ya bayyana wa sahabbai suka aka rubuto aka rubuto mana kai aka rubuta to bai kamata ka ji a zuciyarka ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya taba ganin sa ko wanda ya ji labarin sa ma kai a cikin masu ilimin zamanin kama bai kamata a ce ya faɗi abu kai ka ce ba haka ba ballantana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka dole ka binciki zuciyarka ya bawan Allah matsayin musuluncin ka shine fa matsayin yadda ka ɗauki Allah a zuciyarka da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake in har zai ce yi ka yi bari ka bari to lokacin kake musulmi in za a ce yi ka ƙi bari ka yi to akwai matsala a musulunci girmamawa ga Allah girmamawa ga manzan Allah babu ita an fahimci abin ba irin yadda sauran ɗan adam ba ne yake in ka ga dama ka yi abin da wani ɗan adam ya faɗa abokinka kuna tare kana son sa ka dace da shi ba ka son sa ka saba masa ba haka lamarin yake ba islam ma'anarsa shine ba ka da komai da za ka yi sai abin da aka ce kai ina jin an fahimci abin yadda yake don haka mu girmama wannan abin a zuciyarmu da Allah mu daina yawan musamman wanda bai karatu ba ya daina i'tirabi da karan tsaye ga maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka fahimta ba to ka saurara ka baiwa abin ladabi kace kai wannan ayar Allah ce Allah ne faɗa sam'an wa ta'ata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in baka fahimci abu ba ka tambayi malamai amma gaggawar cewa kai ni ban yadda da wannan ba wannan yana da hatsari ga zaman ka musulmi zaka iya fidda kanka baka sani ba zaka a kiyayi yin karan tsaye ga dokokin Allah ko maganganu na Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali hada fa haqiqatu shahadati lillahi jalla wa ala dan haka haƙiƙanin a shaidawa ga Allah madaukaki bi wahdaniyatihi da kadaituwarsa fil uluhiyya a cancantar bauta ya'ani bi an la ilaha illa Allah cewa babu abin da cancanta a bauta masa sai shi wali nabiyihi bir risalati kuma da shaidawa ga annabinsa da cewa shi manzo ne ka tabbatar masa manzanci wato anna muhammadan rasulullah yace haqiqatu shahadati wannan haqiqanin shaidar ita kanta taqwa fil qalbi wa tad'ufu takan yi karfi a zuciya kuma takan raunana shaidar da kai wa Allah ta la ilaha illallah da shaidar da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ne na Allah takan yi ƙarfi wani lokaci takan raunana wani lokaci kaga ashe kenan gashi wannan abu menene shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah menene islam ne ko to gashi islam wani lokaci yaqwa wani lokaci kuma yab'uf ashe kenan islam mene yazidu wa yanqusu to sai ce faqad taqwa hatta tuhriqa ma fil qalbi min ash-shubuhati wannan shaidawar da la ilaha illallah da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam takan yi karfi a zuciyar mutum har yadda zai yiwu ta iya kona duk wata shubuha a cikin zuciya duk shubuha da kokonto da rashin sakawa Allah da manzon Allah wani abu a zuciyarka wani irin shubuha shubuha da wani abu zai ɗauke ma hankali in imanin ka ya ƙarfi sai ka nan da nan sai ka ƙona wannan shubuhar ka da shahadar nan zai ƙona shubuhar da ke zuciyarka ai kun san shubuha ne me ya shubuha hmm? ya kuka so um, وبينهما أمور مشتبهات ne wannan masu kama da juna su ne abin da yake kamar haram kamar halal bai halalcinsa bai bayyana ba haramcinsa ba shi ba shi ne shubuha ku ɗauko ta daga farkon suratu ali imran huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa uharu mutashabihat to wannan nake nufi wa ukharu mutashabihat abinda ya kama wanda ma'anarsa ba kuru-kuru take ba abinda abinda yake nuni zuwa gare shi bai fito sosai ba yana da alaka da wancan din amma abinda ake nufi da shi wani abu da yake da alaka da bangaren raunin yaƙini kishiyarsa shine yaƙini ba muna ba malamai suna gaya mana cewa cututtuka masu halaka ɗan adam iri biyu bai dame dame shubuhat da kuma shahawat shubuha ita ce kishiyar yaƙini duk abin da zai sa ka samu yaƙini to in akwai wani abu da zai hana ka wannan yaƙinin to sunansa shubuha su munafinci ‘yan hassada hassada mummunan ƙulli gaba rashin adalci cika da zalunci waɗannan abubuwan haka a zuci in suka yawaita sukan hana ka wani abu ne ya ƙini ita kuma sha'awa ita ce sha'awa ko ta farji ko ta baki ko ta dukiya abin da zai sa ka saba wa Allah ka saci kayan wani ko ka daki wani ka zub da jininsa ko kuma ka magana ta baki ta cin namansa wato giba da shi ko kuma zinace-zinace da ciye-ciyen haram da sauransu wannan ababu mai suke shahawat to idan imaninka da yardarka ga shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah suna da ƙarfi a zuciyarka to za su yi ƙarfin da za su ƙone maka duk wata shubuha da za ta hana yaƙini a zuciyarka an fahimci abin yawa duk abin da zai hana maka yaƙini irin ka ji kana kokwantar ƙur'ani wai ƙur'anin ya aka yi ma aka saukar da shi ya aka yi aka tattara wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san sunan waɗannan surorin shine ko yasa kamar zuba su tuhumar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ba ma musulmi bane amma su suka hada Qur'ani don haka wannan yasa suna kokwantar Qur'ani kamar shi'a ba su yarda da Qur'ani ba saboda me saboda suna ga waɗanda suka tattara Qur'ani kafirai ne wannan babbar shubuha ce a zuciyar masu irin wannan tunani wannan mai irin wannan ba zai zama mai yaƙini da alkur'ani an gane wannan misali to haka nan kuma wanda zai zama a zuciyarsa akwai wani abu na rashin miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganunsa ko kwantan hadisai ce waɗannan hadisan shi bai gane musu ba shi bai yarda da su ba duk wannan shi ma a bangaren mai a bangaren shubuha haka shubuha akan tauhidi wani abu na tauhidi bai bayyana gare ka ba har ka rika jin yanzu abin da mutane suka dade suna yi nan dan an je kabari an roki wani shehi an ce wani ka bamu kaza shikenan kuma sai mutum ya zama kafiri subuhati baka sallama wa Allah shi kada ya cancanta a bauta masa wa ilahukum ilahun wahid bata zauna a zuciyarka ba in ta zauna zaka ji kyamar a kira wani a hada shi da Allah duk girman malami duk girman annabi duk girman mala'ika ba za ka ji zuciyarka ta sake an ce ya wane kai mana abin da ba mai iyawa sai Allah in ka ji wannan abun bai dame ka ba to tauhidin ka yana da matsala an fahimci wani abu shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadun rasulullah ba ta da girma a zuciyarka in har baka damu da wannan abun ba kun gane wannan zaka ko ba a gane ba haka nan gefen sha'awa to kafin in zo kan magana gefen sha'awa in shahadar ta yi ƙarfi to za ta rika ƙona maka waɗannan shubuhar sai zama cewa kawai kana da yaƙini akan shahadatu Allah ilaha illallah duk abin da zai sa a saba wa Allah a bauta ma wani wanda ba shi ba to zaka ji ba kai a ciki wannan zai zama tauhidin ka ya zama gangariya sannan sai ke cewa ina ne wa min ar-raghbati fi ash-shahawati haka nan zai ƙona abin da ke cikin zuciyarka na kwaɗayin sha'awa yanzu lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam matar wannan mutumin ta neme shi al'aziz wannan abu ne ya sanya ya ƙi miƙa mata wuya ga wannan sha'awa ƙarfin yaƙininsa ga wahadaniyar Allah wannan yaƙinin da yake da shi cewa zai haɗu da Allah akwai kiyama kuma Allah yana ganin sa tauhidi ne ko ba tauhidi bane yadda da cewa Allah yana ganin motsin ka yana jin maganar ka yana ganin me kake yi ka kulla ɗaki kai da wani ko kai da wance duk abin da kuke yi Allah yana sane ba inda za ku ɓuyan masa wannan yaƙini in yana zuciyarka to zai ƙona irin wannan sha'awar sai ka ce kai ba zan yi ba ina tsoron haɗuwar mu da Allah an fahimci wannan abu saka ya jama'a musulunci wallahi ba kawai sunansa bane a'a yana tattare da zuciya da kuma abubuwan da gaɓuɓa suke aikatawa sai ce wa qad tabu'ufu hatta la tuhriqu illa al-qalil za kuma ka iya samun wannan imanin da shahadar su yi rauni a zuciya ya zama ɗan abin da za su ƙona sai ɗan kaɗan sai ka ga ‘yar ƙaramar shirka shirka kana ganin ba komai kana ganin ai me yasa za a damu da ita a daina matsawa mutane ma to wannan rauni ne na shahadarka yace wa haka za fin nasi haka nan abin yake a cikin mutane haka nan kuma ta bangaren sha'awa din sai ka ga in kana da rauni a zuciyarka na imani da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ka ga nan da na kana ta aikata ayyukan sabo baka jin girman su ka aikata in an jima gobe ka ƙara jibi ka ƙara har ya zama sajiya a gare ka kana aikata saban Allah kuma zuciyarka ba ta jin komai sai sa malamai suke cewa mutum ya guji fushin Allah in ya ga yana saban Allah kuma Allah yana barin sa bai masa komai ba in ka ga kana sako yau kayi gobe kayi jibi kayi kana ta nanatawa kuma Allah na ta baka ni'imomi iri-iri da kwanciyar hankali da abinci da abun aljihu duk zaman ka lafiya kuma kana saban Allah to kace yayi Allah ran da zai kama ka Allah tsare mu wali hada qalu dan haka ne ma malamai suka ce inna hada yadullu ala anna al-islam minhu ma huwa kamil wannan sabanin cewa yana raunana a zuciya yana karfi kuma wani lokaci yace dalili ne akan cewa musulunci akwai abin da yake za a ce ko akwai musuluncin da za a ce masa kamil wa minhu ma huwa adna min zalika akwai kuma wanda za a ce masa ya gaza haka bai kai kamala ba to dukkan abin da za a ce yana kammala wani lokaci wani lokacin kuma yana na ƙasa to ya zama mene yazidu wa yanqus don haka al-islamu yazidu wa yanqus wal amru thalithu al'amari na uku to mu tsaya a kansa ko a ci gaba mu tsaya a kansa akwai abubuwan da in har za a kare su to lokacin ba zai ishe mu ba wanda a ce maimakon mu je kuma mu sake dawowa mako mai zuwa mu sako daga farko wanda mu tsaya a nan din insha Allah ta'ala sai ya zama mako mai zuwa akan wannan bigile za mu tashi al'amuru الثالث wanda shine a darasinmu na 84 in Allah subhanahu ta'ala ya kai mu ya Allah muna roƙonka ka ba mu kamalar imani ka ba mu kamalar shahada ta yi ƙarfi a zuciyarmu yadda za ta ƙona duk wata shubuha ta ƙona duk wata sha'awa Allah ka daidaita mana lamarinmu babu shishigi ba wuce iyaka babu kuma gazawa mummuna da saban Allah da saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ya Allah ka daidaita mana lamarinmu Allah ka biya kowa bukatunsa na alheri Allah ka ƙara mana ilimi da aiki da ilimi Allah ka taimaki wannan ƙasa tamu da zaman lafiya da kwanciyar hankali dukkan abin damuwa Allah ka kaɗe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am eh bari mu fara da masu alaka da darasi sai mai zancen fiqh ko ka bar shi ran alhamis karatun fiƙi wannan malam ya ce mun suna da alaƙa da shi kuma sun riga taka zuwa kai haƙuri za mu zo insha Allah wannan ya dan Allah ƙara mana bayani dalla dalla ha akan ƙaramar shirka yana da kyau wani kuma yana cewa malam ina so a mini bayani akan jahiliya wasaniya wasaniya ke nufi ko sai malam sallah raka'a biyu kafin magariba to wannan fiqhu ne bari mu fara da wannan karamar shirka ka ce dalla dalla to fa duk abin da ai dalla dalla to wani sabon darasi za domin karamar shirka rubuce rubuce akan ta kawai in gaya maka sunayen littafan da aka rubuta akan shirka karama shi kansa darasi ne ba wai maganar amsa tambayoyin minti kaɗan ba farko abin da la'alla ya kamata a fara sani dangane da shirka karama shine me babitin shi in ya ce babitin ana nufin menene abin da yake haddin yake bambance ta tsakaninta da babbar shirka wani shi ake ce ma dama ya definition ko ka ware abu ka iyakance shi ka sa masa iyakar da wani wanda ba shi ba ba zai shigo ciki ba malamai sun saba suna da ra'ayi biyu dangane da bayanin me ake nufi da shirka karama wasu suka ce shirka karama ita ce duk abin da yake wasila ce da za ta kai ga shirka babba wani shine shirka karama suka ce kamar misali bidi'o'i na kabari da gina makabar gina mashahid akan kabari wani mutum ya mutu babba maimakon aje a binne shi cikin makabarta da kowa yake sai a bar shi ko a gida ko a wani masallaci sai a zagaye wurin mutane suna zuwa ziyara su ne masa addu'a Allah gafarta masa suna tafiya to yin wannan malamai suka ce wasila ce zuwa ga shirka babba domin an ba da ƙofar wasu za su zo maimakon su yi addu'a ya Allah ka gafarta ma wannan sai su koma suna roƙon wannan ya kai wannan ba mu lafiya ba mu arziki ruwa ya ƙare a sako mana ruwa kan adam yana yi wannan ko baya yi to yin haka kuwa shirka ce babba to shi iya yin wannan ware wannan wurin malamai suna sa shi a shirka karama wasu su ce shirka karama ita ce wadda ta tsaya wannan ba ta'arifi na biyu nake faɗa ba a cikin maganar wasila ɗin suka ce duk abin da yake ya shigo ne ta babin ihtirami da girmamawa iyanan ya tsaya bai kai ga bauta ba to yakan tsaya ga wannan kamar rantsuwa da sunan wani wanda ba Allah ba ganin girman abin rantsuwan ne yasa ake rantsuwa da shi maimakon a rantse da Allah kun ga wannan ba ibada ce mahaba ba ba tsantsar ibada ce kamar ruku'u da sujada da yanka ba amma girmamawa ce ta zuci mu wani ya rantse da wane ko kabarin wane ko rawanin wane ko kuma ya rantse dai da wata bishiya ko makamancin wannan ko aradu ko tarna tsakon danga jimare da makamancin waɗannan misali kamar da akan samu abun bahaushe to irin waɗannan ana sa su a babin shirka ne ƙarama ta'arifi na biyu malamai suka ce duk abin da ake nufi shirka da ƙarama shine duk abin da shari'a ta kira shi shirka amma aka samu wannan abun bai fidda mutum daga musulunci ba sakamakon cewa mai wannan aikin an kira shi musulmi misali camfi camfi mutum ya fito zai tafiya sai ga kuturu ko ya ga makaho kamar yadda bahaushe ke yi ko ko ya ga wani tsuntsu sai a ce in yi dama to tafiyar akwai alheri akwai sa'a je kai in ko ya hagu to ba sa'a koma gida yau kar ka fito ana wannan ko ba a yi to wannan shirka ce karama ce ba babba ba ce in mutum yi wannan ba kafiri ba ne bai fita daga addini me ya dalili hadisin ibn mas'ud da ya ambaci wannan yake cewa wannan abin da ake ce ma atsiyara annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ya kira ta shirka ai kun ga an kira ta shirka to amma ibn mas'ud yana cewa ma minna illa babu wani a cikin mu sai face sai ka sami dan irin wannan abun tare da shi wa ma yuzhibuhu wa yace wa yuzhibuhu at-tawakkul amma abin da ke tafiya da shi shine tawakkali ko a ce mutum in yayi wannan a ce ko in yayi rantsuwa kai ba da sunan Allah ba a ce ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba da niyyar sake shigo musulunci ba da niyyar cewa kaffara ce ta rantsuwa da sunan wani abu wanda ba Allah ba to sai malamai suka ce wannan kun ga a shari'a an kira abin shirka amma kuma an kira mai aikin musulmi to sai a ce wannan ashe kenan shirka ce karama yanzu insha Allah an fahimci me ma'anar shirka karama to misalan suna da yawa sannan maganganu akai suna da yawa duk abin da dai an kira shi shirka amma kuma bai kai ga ya fidda mutum ga addini ba to shine shirka karama sannan abu na biyu hukuncinta me ya hukuncin shirka karama shi ma da maganganu guda biyu na malamai wasu sun ce shirka karama Allah baya gafarta ta in dai mutum ya mutu bai tuba ba dan me sun kalli umumin faɗin Allah maɗauki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi tunda dai sunanta shirka kamar mun yi magana nan kwanan nan suka ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi suka ce tunda an tazo da fi'ili mudari'i to fi'ili mudari'i in ya zo bayan an za a iya ta'awilinsa da masdari sai suka ce ma'anarsa kamar Allah yana cewa ne inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi to in ko ya zama haka la yaghfiru ishrakan ga tanwini na kira ya zo a siyaƙan nafi a siyaƙin nafi inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi to yayi umumi sawa'un kabira ce ko karama da haka sai suka ce Allah baya gafarta hatta karamar shirka mun fahimci wannan wannan shine ra'ayin irin su malam ibn taymiya wasu kuma malaman suka ce ai shirka karama ana sanya ta mataki daya da kaba'irud dunubai in Allah maɗaukaki ya so zai iya gafarta su tun da dai an samu a cewa mai aikata ta musulmi to ashe kenan in ya goran kiyama Allah maɗauki zai iya gafarta masa ita saboda musuluncinsa kuma ko azaba in Allah ya ga dama ba zai masa ba an fahimci wannan wannan shine ra'ayin wasu malamai amma ko ma menene in ka ɗau wancan ma in ka ɗau wannan to bai kamata mutum musulmi ya rika sakaci da shirka karama ya ji kalmar karamar ta sa ya rena abun bai rika jin cewa kamar ba wani abu ne babba ba a'a shirka karama sama take da duk abin da kake gani na muni Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu wannan bayanan ke jahiliya wasaniya la'alla ibarar ko ka karanta ta wani littafi ne abin da ake nufi jahiliya dai ana nufin kamar da muka karanta a wani littafin mukhalafatu ma ja'at bihi rusul shine abin da ake da jahiliya sabawa abin da manzanni suka zo da shi sannan in ana nufin fatara zamaniya wani lokaci na zamani ana nufin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don aka siffanta jahiliya kuma da wasaniya ana nufin jahiliya ta bautar gumaka an nasabta ta zuwa ga wasan in an ce wasan shine duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba amma ba akan wata sura aka sashi in an sashi a sura ta wani tsuntsu ko mutum shine ake ce masanan amma in ba a sa shi ba kamar wata bishiya mutum yana bauta wata bishiya ko wani kabari wannan wasan ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ya Allah kar kada ka sanya kabari na ya zama wani gunki abin bauta wannan shine ma'anar jahiliya wasaniya to tambayarsa ta fiqhu ya ce sallar raka'a biyu kafin magariba da yinta da rashin yinta wanne ne ya fi zuwa za ka yi ka binciki abin da ya zo na ba da damar a yi ta umarni ne ko ba umarni ba ne cewa a yi raka'a biyu kafin magariba hadisai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قولا وفعلا وتقريرا ذاك بدا اتي ينتا اي برنتا يا في ينتا با sai dai zama yinta ya fi barinta an fahimta yau har umarni akwai na cewa sallu qabla al-maghrib wanda kuma abin da ake nufi shine kafin a ta da iqama amma bayan sallah lokacin sallah ya shiga misali an kira sallah ka zo masallaci kafin a tada ikamar magariba to kai nafilan raka a biyu ya fi da a ce kawai ka zauna duk da cewa dama in masallaci ne ka shigo to akwai hukuncin tahiyatul masjidi wanda shi karfinsa daban yake dama da wannan ya fi wannan sallu qabla al-maghribin karfi ta kowane fuska shi kuma yawa wannan zancen sai shi kuma daban wannan su ne dai abin da masu tambaya malam mai tambayar mata na'am iyalinsa ya saka da ƙaramin yaro sai mene ban ji ba ta koma gida ehem to na'am gidan su ita matar na'am na'am hmm bayan wata biyu watanni da yawa to na'am hmm نعم نعم na gane in dai ba ta yi jini ba ba ta yi al'ada ba to kowanne tsawo ta tsaya sai ta yi jinin nan sannan za ta gama idda Allah maɗauki abin ne gaya mana a suratu at-talaq a nau'in mata iri biyu ko uku ne, iri uku ne, akwai matan da suke yin al'ada jini na zuwa musu, to duk matar da take wannan, iddata da jini ne, kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul baqar ko? والمطلقات يتربصن في أنفسهن ثلاثة قروء قروء ما لم يسن tuhurin ake nufi ko haibe. Nau'i na biyu na mata su ne matan da sun tsufa daga yin haila, ma'ana sun yanke ƙaunar haila ta zo musu, da kuma matan da ba su kai shekarun da za su fara haila ba, ƙanana ke ma'ana sun kai gaci can sama ko suna gacin ƙasa ba su kai su fara haila ba. wannan an haddade iddasu wata uku ce wannan ka sani sannan kuma wa ulatul ahmali su kuma ajaluhunna an yada'na hamlahunna duk matar da take da ciki ita kuma ajalinta wato iddata ta haifi ciki shi yasa malamai suka ce ba a itibari da tsawon lokacin zuwan jini in dai mace an sake ta to farkon abin da za ta duba tana cikin ya isa ne ko ko wanda ba su fara ba ka san dai tun da dai ta haihu to ba sa cikin wanda ba su fara ba yawwa to ba ta kuma cikin waɗanda suka yanke ƙauna kuma sannan tana da ciki ba ta da ciki to dole ta dawo wurin masu jini an fahimci abin za ka dole za ta yi haƙuri har ko da shekara biyu ne ta yaye yaron nan ta ji za ta fara jini ta yi ɗaya ta yi biyu ta yi uku to ta gama idda to in ko bata kai haka ba to in yau ya ce ya dawo da ita ta dawo sai ta taso daga gidan babanta sai ta dawo gidansa Allah ya samu da